إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar haduwar mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram yau muna subdu sha uku ga wata na ramadan hijira shekara 437 wanda ya dace da 18 ga wata na shida shekara 2016 muna cikin tafsirin suratul ma'ida mun tsaya a darasinmu na jiya a aya ta 80 da aya ta 80 da shidda kinan sha Allah yau za mu tashi aya ta 87 ta wannan sura بسم الله الرحمن إبراهيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيب لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم Allah subhanahu wata'ala ya kira masu imani da musu kashe ko hani cewa ya ku masu imani kadda ku haramta ababa daɗaɗa wanda Allah ya halatta muku wannan bayani ya gabata cikin darasinmu na jiya irin wani suka nema su haramta ma kansu mata wani ya haramta ma kanshi magana ta ci da sha wani haramta ma kanshi barci to daga cikin wannan abin ya tabbata haka kamar da ruwa ta imam bukhari ya rubuto cikin kitabut tafsir na ɗaya cikin sahabbai ya cewa sahabbai a cikin wani hali ko wani yaki sun nema ma gaba ɗaya a musu daddaka su huta gaba ɗaya ma da sha'awar matan gaba ɗaya wannan imam bukhari ya kawo na ruwa kan haka to dai ire-iren waɗannan wannan su ne aka ambata ba su kaɗai ba nan kira ne ga mai imani kadda ka haramta abin da yake na halaka ne abu mai daɗi wanda ke rai ke bukata kai ka haramta ma kanka Allah ma kana wannan kashin kakka ya haka wala ta'tadu kakku ketare gona da iri mana kakku huce gona da iri huce iyaka nan kenan dukkan abin da ya kai haramta halak ko halitta haram itida'i to Allah ya mana kashe da kan me haka yan uwa nan alkashin wannan eh hatta ina ga kamar Imam Shafi'i ya ruga da tafsirin Imam Ibn Abbas da sahabi Ibn Abbas kan maganar alkashin wannan bawa duk abin da ya haram dukkan haramci hatta na mace ko ma menene baka da haƙƙin haramtawa kuma in ka haramta bai haramtuwa sai dai magana ta kafara Allah subhanahu wata'ala ya yi kashe wala ta ƙuri liban ta fi alisantum kazi ba haza halalin haza haramun da tafta wani laka gaba Allah ce kadda halishin ku ya rika siffanta wani abu na magana ku ce halaka ne nan wannan haram ne dan ku ke girka ya ku dangana mu Allah menene ma'ana duk abin da ka haramta wanda Allah bai haramta ba ka halitta abin da ya haramta ba kenan kaman ka dangana ƙarya zuwa ga Allah ne nan Allah ya kashe kan haka kenan haramta dan ka haramta ma kanka halak kana nan halak tunda ba haƙƙin ka bane ba Allah ke da haƙƙin halattawa Allah ke da haƙƙin haramtawa kalkashin wannan yake da mas'alar wasu na ga cewa a banda mace sauran abu in ka haramta da haramta ba amma banda mace ta haramta din dai tushen maganar guda ce ta maganar tarim da ake na maganar mace wanda Abdullahi bin Abbas akan hakan hatta akan macen yace abun koyin kyakkyawa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya zargi da annabi sallallahu alaihi wasallam to ya yi wannan nabi lima tuharimu ala lawlak Allah ya kuma Allah dan me kake haramta abinda Allah halitta maka wannan kidan kamar zargi ne aka yi na bai dace ba duk da karshe an kawo maganar kafara ta warware rantsuwa da yayi ta haramtawa kinan wa a takaice mas'alar bawa banna iya haramta hura ko tuwo ko shinkawa ko wake da zama haram to maganar guda ce hatta ta matar da aka yi abdullahi bin abbas ta haka yake sunna baka iya haramta ma kanka abin da yake halak hatta ta mata yace abin koyin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sura ta musamman aka yi sura tarim a Qur'ani sura tarim tana bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta ma kanshi wannan abin da yake na halaka ne imma maganar maganar mata ko maganar zumuwa ko ne dai maganar ta tabbata ta haramta ma kanshi abin da yake halaka kuma Allah mai zargi yin hakan lima tuharrimu ma ahalla lahu lak tabtaki mudaka zuwa azwajik dan me take haramta ba kake haramta ma kanka abinda Allah ya halatta maka dan neman yardan matanka wannan kakin zargi ne yayi duk da Allah ya kawo magana ta kafara ta rantsuwa kenan anan a maganar Ibn Abbas ko mutum matar shi ya ce ma haramu ce duk da abin ya shahara cikin mazhaba ya ce akwai mazhaba zama da ke mata suke saki uku ne abin da ya shahara cikin mutane idan ka shafa taka kin haramta gare ni sai su ce saki uku ne to nan gaskiyar magana magana mai kwari matabbaciya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama saki uku shi manzo sallallahu alaihi wasallam da yayi kafara ta rantsuwa yi kuma nan kamar sai ibn hazm suna cewa ma hatta kafara da dai kafara dan ya rantsuwa ciki shi zubin hadin da ya ce ma in ma habba rantsuwa ka fara ma babu me ka magana me ka magana kafara dan karamta ma kanka halak kai kabba na magana kafara shi ya gama babu magana kafara sai mu kololuwa muke dauka kololuwa magana mai yawa magabata mu yi kai kafara kire idan mutum anan magana shi mata mace dan magana gura shinkawa kace shinkawa haram sai gare ka waki haram ne kwabi haram ne sai zama haram sai zama haram to ke suna ga duk sauran abu ma haka ne magana haramtawa ba naka bane bawa bai iya haramta halak kuma laihi ne Allah ce ku kafu haka har ta kuya ga muqayya ku ce kaza halaka ne kaza kaza haram ne da tafsiru alal kadhiba dan ku kirkare kare ku dangana ma Allah kenan Allah ke da haƙƙi kai da bawa ka zo ka ce halan halaka ne haram ne ba naka bane ba kenan ba na mutum bane ba kuma Allah ce inna innal ladina yasrun Allah kalbi la yafilun masu dangana mu Allah kare ba su samu rabo kenan shiga halarci haramci bawa ba nashi bane ba bai yi kun ba abin ba hannun ka bake kalkashin wannan a takace an wa ko da mace a tafsirin ibn Abbas da da yawa da sai malaman salaf kan ko da mace kace magana haramu ce gare ni ba ta zaman to haramu gare ka amma sakamakon laifinka na haramta halak akan maganar mace sai kai kafara tarantuwa za mu zo bayani kan ya ake kafara tarantuwa nan da Allah ya kashe ya yi wallazina amanu la tuharrimu ma halallahu lakum ya ku la ba tuharrimu tayyibat ma halallahu lakum ya ku masu imani kar ku haramta tayyibat abinda yake mai dadi abinda Allah halatta muku wala ta'tadu kada ku ketare gona mana ka ku ci iyaka alguluge huce iyaka inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah bai san masu wuce gona da iri masu ƙetare iyaka masu shiki masu Allah bai san masu shiki Allah ya ce wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiban wa taqullah allazi antum bihi mu'minun Allah ce wa kulu mimma razaqakumullah halalan tayyiba ku ci daga nan bayan Allah muku ka sha haramtawa nan yake muku umarni na ku ci wa kulu mimma razaqakumullah bai masu imani ku ci daga cikin abin da Allah ya arzuta ku ya ka siffa biyu halalan tayyiban halalan tayyiban za a samu tayyib wanda ke ba halaka ba mai tayyib abu mai daɗi za a samu abu mai daɗi amma haram sai gama abu ke na zama su halal mai daɗi kenan duk abu duk da abu yake mana yake yake da daɗi in haram ne baka bai shi kenan Allah yake ce yake muku umarni ko magana halicci ba ku damar cin duk abin da yake abin da Allah ya zafa wanda yake halaka ne kuma da dada kenan banda khabis mara dadi wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi antum bihi mu'minun Allah wanda shine ake mana wanda kuke imani da shi wannan Allah ake muku umarni ku ji tsoron shi ku bi dokokin shi wanda kuke imani da shi su gaba
لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ولكن يؤاخذكم بما أخذتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون na'am can da muka yi bayani kan cikin sota tarim ai a can Allah ya bada labarin cewa qad faradallahu lakum tahillata aymanikum can Allah ga mana Allah ya ba mu ya yanka mana yanda muke warware rantsuwa kenan idan kai rantsuwa kana son huta da kaidar rantsuwa Allah ya kawo damar warwara kai rantsuwa da Allah baka kaza to akwai damar ka yi wannan abin ka rantse da Allah sai ka yi kaza kuma kana son kakka yi akwai damar kakka yin wannan wuri wanda Allah ya karanta shine damar inda za mu ji wannan mas'ala ta warwara in ta kama yace la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum da farko ya kawo magana cewa Allah subhanahu wata'ala baya kama ku da laihin lagauti aiman lagauti mana rantsuwa ba kullalla ba na yanwa me ruwar imam bukhari ya rubuta tafsirin aisha kan wannan magana aisha radiyallahu anha tana cewa abinda ake kira lagawul yamin shine irin kurin sabo da baka wane ka je gidan mamman i wallahi ka banka i wallahi bala wallahi wallahi duk wani abu shine kurin rantsuwa cikin hira i wallahi wala ta lahiya la wallahi mu iya waya ciwon kai iya ya masara lahiya la wallahi to irin wannan aisha take cewa shi da lagawar wani rantsuwa kurin furtu da baka furtu da baka ta hoto ba niyyar rantsuwa ba zama ba kai kai niyyar kullum rantsuwa kurin haka kurin i wallahi la wallahi irin wannan ko da misali wane ka je gidan yau i wallahi na ji in dai ba ne da tsuwa ba na yi ba ta kulluwa ta zama tauron tsuwa wadda shi idan bunyi ba Allah zai kama ni wani kan laye laye da wallahi kuma laye kuma wasi ne ce wani ne ba ne ya bar ta tsuwa wani ba tsuwa ba ce ba daga ciki magabata na kawo cikin lagawa da min misali in kawo wancan misali in ce wancan wane ne ni da nan hoti kurin wane ne wallahi wancan mamman ne wallahi shi ne sai ya zo ba mawan bane ba idi ne kai mace idris na misali ko zai kaga nan ba a kama ni da laifin rantsuwa don na yi tsammanin wanan ne ashe ba shi ba wannan daga cikin tafsirin magabata amma na aisha ta kawo irin wannan furzin da baka tsoron kafadi ba ya kiran shi rantsuwa kenan dai irin wannan rantsuwa ba ta niyya ba shine la yu'akhidhukum Allahu bil lagwi fi aymanikum Allah baya kama ku da ya sassan rantsuwa walakin amma yu'akhidhukum bima aqadtum al ayman Allah iya kama ku bima aqadtum al ayman abinda kuka kulla da niyyar rantsuwa kina sai da abin inda ake doka rantsuwa cewa ne yayi sai na zamna kun dangargar na niyya zan rantsi da Allah banda kaza ko zan yi kaza wannan ita ce rantsuwa a taimizin munakada rantsuwa kuma shi ma mu gane wannan rantsuwa da za a bayani ba rantsuwa ba ta ƙarya mai ta ƙarya ka san sarai ba ka yi ba abu ko ka san sarai abu ba na gaba da ba ka ce na rantse da Allah ni ne kaza alhali kuma ba kai kai ba ko na rantse da Allah ban yi ba to wannan ana kiran sa yamin gamus wannan ta wuce kafara sai tuba kur wadda muke magana rantsuwa na rantse da Allah banna kaza kuma sai na ga kamata yi na rantse da Allah sai na kaza sai na ga kuma bai kamata ba misali yanzu ka ce misali wani malayi ka ce wallahi na bige wani wallahi na bige shi ko wallahi na wata mai hanci kaga nan wani tsuwa ce kai za ka yi wata ɓanna kuma kayan rantsuwar da suke ya kawo taji ko kuwa na rantsi da Allah ba na ƙarzo gidan wani ɗan wanka ne abokinka ne ka ce kayan ki zumunci na rantsi da Allah ba na ƙarzo gidan wani kaga na rantsuwa kai ta aikin alheri wacce ba kai ko kurin haka kurin ka ce na rantsi da Allah ban aiki kaza to shi ake da rantsuwa wanda ake kullalla na rantsi da Allah ban na kaza ko na rantsi da Allah zan yi kaza to wannan rantsuwa inda yake na rantsuwa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana a kanta wadda yake magana irin ta na rantsi da Allah sai na bikewa ne ko na rantsi da Allah banna zuwa gidan wani ruwa da imam imam muslim ya roto annabi sallallahu yake cewa man halafa ala yamin far'a ghayra khairan minha yace wanda ya rantsuwa kan wani abu na rantsuwa sai ya ga wannan abin da ya rantsi yin nashi ba alkhairi saɓanin rantsuwa ya alkhairi ya ce fali kafir an yaminihi wani wani fa'alla da jihuwa khair misali na rantsi da Allah ban zo gidan wani dan wanka ne zumunci ne to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai kakkace na rantsuwa ai na rantsa da Allah wato gidan wani anan kai ka fara ka je gidan wani na rantsa da Allah sai na bige wani kowa san bige banna shi to anan kaka ce na rantsa da Allah ai na bige shi na rantsuwa ba zai ka fara ba a'a anan kai ka fara kaka bige shi wata ruwaya imam bukhari ta muslim ya roto annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa la an yalajja ahadukum bi yaminihi idan ɗayan ku ya edo yake cikin rantsuwa da yayi ya ce shi ba zai fasa ba sai asirajin asimin lahu ya yi zini mana ka doke ka ce kai ba za ka fara ba ka yi wata rantsuwa ainihin rantsuwa na bige shi kai na kaza to ka ce ni ai ba zai ka fara ba wannan zaman maka ka fara ya yi layi a wajen Allah ta'ala a kan ka je ka yi ka fara kina a nan ka yi ka fara ya alheri na rantsuwa da Allah ya na bige wani to kakka bige shi suka ce kuma ainihin da na rantsuwa na da rantsuwa ta to nan laifi ne ka ce kai ka ta rantsuwa ka ko ka yi rantsuwa ka yi kimawa ne ba su ban kaza gidan wani tunda ni na rantsuwa ba da zuwa a'a a nan mazala ce zaman ka in zuwa gidan wani ya yi laifi a kan zuwan da kace ba ka yi wanda ka je amma kai ka fara a takaice yan wani sun kurani ya kawo ka ku sanya Allah ma'ana ka ku sanya Allah rantsuwa da Allah ta hana ku aikin alheri don ka rantse da Allah don wa mutane rantsuwa da Allah shi shara don akwai ta rantsuwa musa rantsuwa da wannan Allah haramu ne kuma shirka ce da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rantsuwa da wani Allah din wani mana la billahi falaqul la ilaha illallah dole rantsa ma da lata misali ne a can annabi ce duk wanda rantsa da lata kin tsaye ce la ilaha illallah yace wata ruwa yake cewa man halama bigar laf bakar ashirka dole rantsuwa da wani Allah ya shirka rantsuwa da wani Allah shirka ce ba rantsuwa da wani Allah sai Allah wata ruwa ta Abdullahi bin Abdullahi bin Umar yake cewa la an ahlifa billahi kadiban khairun wa aw ahabba ilayya min min an ahlifa bighayri sadiqan Abdullahi bin Umar ma'ana hadisi ya cewa sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu Abdullahi bin Umar ya cewa in rantsi da Allah akan ƙarya ko salahi ne yace rantsi da Allah akan ƙarya yayi alkhairi a wajena ko nayi son yin rantsuwa da wani Allah kan ƙarya da in rantsi da Allah in rantsi da Allah kan ƙarya yayi mun alkhairi da rantsi da wani Allah kan gaskiya kun gane maganar in rantsi da Allah akan ƙarya yace yayi zai rantse da wani Allah kan gaskiya don menene rantsuwa da wani Allah shirka ce amma rantsuwa da Allah kan ƙarya laihi ne babba ya kai shirka kin shi ne yace ganin gwanda shi ya rantse gwanda ya rantse da Allah akan ƙarya Allah ta wasu da laihin haka da ya rantse da wani Allah domin da wani Allah shirka ce kenan ba a rantsuwa da kowa sai Allah kenan muna magana rantsuwa kullalla na rantse da Allah billahi lazi la ilaha illa huwa ko billahi ko tallahi ko wallahi ko da siffar Allah siffar da sunan Allah kowanne tana da rantsuwa ƙarƙashin wani ake kawo shin rantsuwa da alƙur'ani rantsuwa ce akwai ruwa ta imam bahaki akan akwai magana abdullahi bin mas'ud iya tabbatar da rantsuwa da qur'ani ana iya yi dan qur'ani siffa Allah ce kan wannan ana rantsuwa da shi ke wanda ya tsaya alƙur'ani rantsuwa ce duk da mu yan uwa a nan a wuraren alƙali da ake zuwa rantsuwa mu a nan duk da ana taron zuwa da alkurani amma a gaskiyar magana a gaban alkali mu a nan wani alkalin mu ana rantsuwa ba da ƙur'ani ba kurin ana ka ƙur'ani ne aji domin rantsuwa gidan alkalin mu ƙur'ani za a kawo amma mutum yake cewa ta zai billahi lazi la ilaha illahu a gaban alkali ba ta na rantsu da ƙur'ani ba ta gaban alkali ce ake billahi illa ƙur'ani ne ake kawo wa aje gaban shi ya rantsa da ƙurani ga a sha gaban shi domin wannan wani abin da suka lura na barazana ba mutum tsoro da ƙurani a gaban shi kuma abin tabbata mutane imaninsu ya kai haka ne suna ga ƙurani a gaban su ya yi ya abin ya yi amma ce ga ƙurani mai kaza hada abu daidai wani al'ada za ka cikin ƙurani gaskiya magana ƙurani ƙurani ne ko da ba kashi ba bayan kashi ba ne ƙurani ne to amma su ƙurani ake kawo aiki mutum amma zai rantsa da billahi la ilaha illahu kina a wannan ba mu da matsala gidan alƙalanmu rantsuwa wanda yake tabani masu ganin cewa shin za a rantsa da ƙur'ani tun da samu ruwa ta tabbata ina ga ta albarin cikin sai sai ya tabbata da magana kenan dai to nan ɗan uwa wata al'ada zan bari kenan kaddara mutum ya rantsuwa da alƙur'ani ba ka fara shikenan sai ci shi a akwai ka fara amma muna maganar rantsuwa mun akada ba rantsuwa ba ta ƙarya baka yi baka ce ka rantse ka yi wannan daban take wannan sun tuba ga Allah kenan wannan rantsuwar muna magana rantsuwa kullalla ita ake magana walakin yu'akhidhukum bima aqatumul ayman Allah iya kama ku abinda ku na kullallan rantsuwa billahi la ilaha illa huwa ko wallahi ko tallahi sai na kaza ko billahi la ilaha illa huwa banna kaza ita ce ake magana wannan kafara ita waccan ta ƙarya billahi la ilaha illa huwa baka yi baka ce kai kuna nan da qur'ani ba kai baka cika wannan tsakanin kai da Allah laifinka sai tuba ga Allah idan Allah bai kama ka kai tsaye ba dan ya magana rantso kariya tana rushe gida hada ni shi rantso kariya tana tana dirbe da mutum a gidan wuta to Allah ya ce fa kafaratu kafara ta kullallan rantsuwa da kai na rantsa da Allah banda kana so kai ko kurin sama kanka na rantsa da Allah ban arba zuwa garin Yamin kun ga abin ya zama da baibai sai ka zo kai kafara sai ka tayi Yamin na rantsa da Allah ban ban sayan iri a mahawa kaza sai ka zo kai kafara ka hau na rantsa da Allah in kaza zan sake ki kuma ka kuma ka kana san kayanka to kaka saki yake yake kafara magana kenan yace fa kafaratu kafara ta kullallar rantsuwa ita'amu ashatar musakin kenan ciyar da muskini goma ashatar musakin ba ciyar da muskini goma min min asda matul imun ahalikum daga tsakatsakiyar abin da kuke ce da iyalan kuma ana tsakatsakiyar abincin ku kenan ku ciyar da mutum goma miskini goma daga tsakatsakiyar abin da kuke ci a gidanku kenan ba mai tsada ba ba kuskusu ba ba garin rogo ba ma'anan ko ba kuskusu ba garin rogo ba kenan shinkawa hatsi dawa su daga tsakiya maza an ce kwaki mu anan da aka ce a ce kwaki karshe ne mu anan eh dan wake ma wani wuri ya da ya dawo kwaki kenan ba kuskusu ba tsaka tsakiya ko shinkawa ko dawa wai wannan shine abin da aka ɗora maka tsaka tsakiya in ka bada madaukaki wannan kuma kai kai dama ka bada mana ba ɗora maka ba ka bada tsaka tsakiyar abin da kuke ciyar da iyalanku yace auki suwatuhum su na mutumin goma kenan ko ku ce da mutum goma ko ku tuhatar da su kenan a musu kaya na ce kaya kumfule riga da wando a ko jalabi an ce abin da ke mashi ɗari duk kayan duk da suna ka cewa ko wando ka bada kaya ne ko riga ka bada kaya ne amma abin da yayi ka bada kayan da mutum zai sallah kin misali kamar nan kamar kamar kin jallabiya jallabiya sai kin jallabiya goma jallabiya goma misali kenan tuwa goma kamar kuwa mutum goma tuwa ku tuwatar da su aw tahrir raqabatin mu'mina aw tahrir raqabatin kurum ko yantar da bawa nan kenan wannan abu uku an ba mu zabi a ciki imma ce da miskini goma ko wa miskini goma kaya ko yantar da bawa ma masu nan san bawa mummuni ba yantar da kawo yayi kara ka wani tsari ne kenan yan tattabawa wannan ukun kana zabi iyawa ina da hali ne yan tattabawa iya wani bana hali in ce da miski ne goma iya wani hali musu kaya goma kwambale goma na dama na gani ina dama kenan da takhayiri ne wani abun uku ko ce da mutum goma ko musu kaya ko a yan tattabawa sai ce faman lam yajid fasiyamu thalathata ayyam wanda bai samu ba damar bai da ikon ba mutum goma abinci kuma wannan abinci zama guda fara goma baka da damar ba mutum goma abinci baka da damar wa mutum goma ka da wanda bai ba da abinci ba kumfula goma ya yi kumfula goma da ya bada to bawa iyawan bawa ne dama iyakun bawa da kakana ko da mun bai daraja ka ce ka silibi ka huta wannan kana zaɓi ne to amma wannan ya kace wanda bai samu ɗaya uku wannan ba shine fa sai mu salata ayyam sai azumin kwana uku anan kenan azumi ba a buƙatar azumi sai in babu wannan nan mu gane wannan magana ba malamin suka tambi anan nan wurin a halka ƴan uwa akwai masu tsammanin kurin kana da baka azumi kurin kuma su ce ma azumi ma yayi a azumi a inda babu wannan ɗaya uku ne Allah ta fa man lam yajid kina matuƙa kana da damar wannan ɗaya cikin uku ba a buƙatar azuminka amma kai biyi ba shi azumin babu ne matuƙa za ka iya ci da abinci mutum goma ba a buƙatar azuminka wani wa gaskiyar magana a yanzu in ba sa abin da kai halin mutum ba a yanzu a ce ka ba mutum fada goma azumi goma ai ba wannan gawa ko bala ko bala wani da bala ɗari ma ya bada to azumi goma ai ba karan bane ba abun ba dai bane abun ba karan bane ba to kenan kaga anan Allah bai buƙatar Allah bai buƙatar azumin kan akwai inda akwai fala goma inda Allah bai buƙatar azumi uku Allah bai buƙatar azumi uku inda akwai fala goma idan aka yi su anan dan Allah ta faman lam yajid wanda bai samu ba wannan ɗaya cikin uku fa sai mu salasta ayyami yayi azumin kwana uku a jere daban-daban na malamai sun kai sun kawo gaskiya babu na sitari don haka ko ɗaiɗai kai yayi ce na ke buƙatar jerawa an kawo nan ba ka ba ɗaya a nan kurin azumin kuna a ci kurin azumin ku aka ci kurin sai malamai sun samu saɓani wanda ya jeran ya yi zai shi mutar saɓani amma ko daban daban mutum ya bai yawa jere ya daban daban ya azumi shi ala kun ce azumin azumin ku kurin ci azumin kwana uku sai Allah ce zalika kafaratu aymanukum idza hadabtu wannan abin da aka ambato shi ne kafara ta warware rantsoyi idan kuka yi rantsuwa wannan shi ne za ku yi kafara kun warware na rantse da Allah banna kaza sai na ga in shi ya yi sai in je in kafara yi abuna kurum na rantse da Allah yayi na kaza na ga yin bai dace ko ban iyawa sai ya kafara ya zama lafiya amma ta ƙarya billahi allazi la ilaha illa huwa ni ne kaza kun ba kai ba kai nan kullun sai tuba ga Allah an tsatsara ka kai kai kaza kace na rantse da Allah bane bane sai kuma kai kai nan sai tuba ga Allah sabanin irin da ake nan an sa Qur'ani wannan kuma al'ada ce ba da magariya sa ƙur'ani a gari an yi kaza a kan ƙur'ani al'ada ce ta da magaran din da kada ma an jama'a yau gana kai ta ka taɓa ji a kano sa ƙur'ani ko a wani gari ko a tawa ko a yi ko a gani gana kai al'ada ce ta da magaran babu ita ƙur'ani ko sunna ko a littafi ko na malikiya ko ba ta malikiya ba ta malikiya al'ada ce kudin ta mutanen gari a kewaye ƙura'ani da wanda gangana a matsayi gwangwangwan a kan ƙura'ani ba shi haka ba aka ba ƙura'ani ƙura'ani nan ya matsa ƙura'ani nan da ganga nan ƙura'ani nan ganga eh gwangwangwangwan a kan an sa kaza a kan ƙura'ani ko na bai mutu ba kan ƙura'ani in wa inda wai an sa ƙura'ani shari'a ce eh an huta me ba wazi ko an sa an sa ƙura'ani don da zana kan ƙura'ani don da ƙarya kan ƙura'ani tunan mutum mutum ƙura'ani na ƙarya ya da zana ba shi ka huta ba ai da manzo Allah yasa annabi yasa yasa Qur'ani a Madina kullum sai akan Qur'ani to da ban Qur'ani ya hana ƙarya ya hana zina ya hana shan giya wai wace an sa Qur'ani ko an yi kaza wannan al'ada ce kullum ta gari a ba mutane tsoro akan wani lokaci wani abu daban dai na masala amma gaskiyar magana ba shara bace da mun taɓa kalubalantar malamai manya kan wannan abun su ka hujja babu hujja ko musa ba hujja kun ba su ka babu ba magana su hujja ta sa qur'ani a gari an wani abun a garin kuma ya boye kowa shi wa yan wannan wani tilaka lokaci nan na yan shekaru lokacin farkon kwantara ko a me da ka hankwanta ka hankwanta me aka yi volontariya wani yan volontar ƙungiyar volontar suka ce sun sa ƙur'ani a nan kayan da magana na aka maka tara da magana an sa ƙur'ani ko mutum ya koma shi kun gwamnati ta dole ba koma baka aiki kun haka waye gari sun ya me tawa suna ta aikin sun da magaran ba a koma da kwan an sa ƙur'ani su kuma ƙungiyar ta ƙasa ta ƙur'ani ta ɗauki ra'ayin yadda magana an sa ƙur'ani a ƙasa duwan da koma ya koma duwan da koma kan aiki a kan ƙur'ani kudin sai suka ta aikin zatawa ne ya mai maradi ake ta aiki da magana ake koma aiki da an sa ƙur'ani a da magana kuma abu yake gaba ishe su ba da an sa ƙur'ani kuma an ci za kore ne kun kun gaje gaje kun kun gaje kun gaje kun ba mun zai gaje kun gaje dama abin da kunna al'ada eh ban ban sama ƙur'ani ko wani je ce wai ma rantsuwa wani shugaban sun ya maka rantsuwa da Qur'ani ya za wani wani yaje mu rantsuwa ya za wani shugaban na waje mu rantsuwa ai na taba yi wani shugaban nan sai rantsuwa sun ga sandiga suka rantsa da Qur'ani a wani wani bai ma da wani rantsuwa a takace mun sa Qur'ani al'ada kuma ta mu nan da magaran amma kuma anan da tai kari da kusa mun bincika da yau da anuma nan ba amma zan ta a wani wuri daga daga na akai ta to wannan kuma muna magana magana da yan wata a shari'a babu layi a rantsuwa amma ta kama da qur'anin da an ka qur'anin ka rantsa da qur'anin shi dai ba wani wata magana an sa qur'ani a gari an ke qur'ani shine al'ada amma qur'ani ana yin rantsuwa an ta kama da shi mun mun ce mu ana alhamdulillah ma ana ka qur'ani ne aje amma ta ake billahi la ilaha illa huwa kaga nan rantsuwa ce cikakka Allah ya ce zalika kafatu aymanukum idza halaftum wannan shine kafara rantsuwanku idan kun rantse wa fazu aymanukum amma Allah ya ce muku she ku kiyaye rantsuwanku kinan ku bar yawan rantsuwa a bar yawan rantsuwa kuna fara rantsuwa a ai hankali ku kiyaye rantsuwoyin yace kadhalika yubayinu Allahu lakum ayati la'allakum tashkurun haka kamar da haka haka Allah ya muku bayani dalla dalla yake bayyana muku ayoyin shi dan ku zamanto masu godiya na yaba da mu gode mu Allah ba mu da kumci cikin rayuwa ko da na rantse da Allah kan wani abu da girman Allah to Allah ya ban wata mahuta da zan yi kafara wannan abu da na rantse ban na yi in ji in yi in yi kafara kuma na yi komi haka yana an hudda mana da baibai ci gaba يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون na'am ɗan uwa wannan ita ce aya ta ƙarshe giya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu al'umma ta makka da sauran wurare suna shan giya sai tulub a yasu ya ƙare zaman makka ya zo madina ana nan ana shan giya dan lamarin addini ba ra'ayi bane ba shi ma'anar ba shi muke haramtawa yana iya ganin abu bai so amma ba shi ba zai ci haram ne giya ana ta shan giya a yi sha a yi su a yi banna umar bin khattab radiyallahu anhu iya cikin wanda kwarai abin iya dama su ko a jahiliya ya zo shi ya rasulullah ba wani komi kan giya a takaice ruwa yake ce ya Allah Allah mu anzil su kamar bayanin shafiya Allah ka saukar da wannan mari mai warkarwa kan giya farkon aya ta sabko Allah yake cewa wa sa'alunaka an khamr wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa munafiqun lin nas ita wa ithmu ma akbar min naf'ima Allah yake suna ma tambaya kina abu ne a lokacin kowa sai matsala ce ba kyau abu matsala ce amma ba har annabi da haramta ba hata ka suna tambaya ta ban Allah yake suna ma tambaya kan maganar giya Allah ce gaya musu ulfihima ismun kabirun wa munafiqun linnas ka gaya wa mutane eh magana giya batata matsala ce laihi ne ziniyan su yayin amfanin su fi munafiqun linnas a cikin akwai amfani ana san kan wani mutum shi giya je more bai doka ya san ya san cewa mutunci ya je giya ta giya sha zai yau da abin da ya ga dama haka dan giya ke ba ya zo da abin da ya ga dama wannan haka suke dan giya to Allah ce wannan maganar giya kul fi ma ismun kabir munafiq nas ga wasu a giya da ta ce akwai zilihi mai girma ɗan wa'anan ku diba ibara ta magabata wai wannan aya suna kawo ta a misalin da kayan haramta giya amma nan Allah ce kul fi ma ismun kabirun wa munafiq nas a cikin giya da ta ce akwai ismun kabirun zilihi mai girma kuma ce ba haramta ba ya za a yi cin zilihi mai girma kuma ba haramta ba me ma'anar maganar shafi hima a nan asalin ba giyar ba ce ba haram amma shan giya ko wasu shan giya zai kawo ka je ka zagi wani ko ka ci mutuncin wani ka yi abin da bai dace ba ka saba ma Allah ko kina a nan asalin ba giyar ba ce haramu amma cikin shan giya akan samu zunubi a saba ma Allah amma ita giyar karan kanta giyar a lokacin ita ba haram ba ce ba amma ita a cikin shan giya ana samun ɓanna da yawa haka cikin motsi mutum zai je ka iya da kudi ka cinye shi ba wa maki ya ji haushi ya bishe ya kashe kama amma shi wanda ci kudin wa kaga ya more ya samu kudi a banza ya samu tabbas da shi kada ya cinye ka goma ko ka ga amma da kudin ka to anan shi ya ce farkon lamari sai Allah ce wanzan Allah eh lamarin giya to nan ma akwai ji hankali ga mai hankali kenan ba abin yi bane ba abin da ke da matsala da zai jawo maka zini mai girma ina wani shi abin zai jawo maka na a cikin giya akwai zini mai girma tun da dan anwani amma zini Allah ce zini ya yi anwani cutar wata ta yi anwani na haka aka tsaya sai suka ce wannan aya ba haramta ba ba haramta ba yin shakamu an zai saura ana nan sai Allah tabbatar da domin a ce mewa kana an samu cikin ayin wata walima na gina abraham bin afala cikin sahabbai ayin wata walima lokacin sallaye ayin wani ba a madina komi addini da ana jihadi ana komi amma ba haramta ba an je gina abraham bin afala yana kana ana ana ana ana walima ana walima sai sai zina ali ne ma yi limanci wajen kuliya ayyul kafirun la ya'budu mata abuduna yace a'budu mata abudu kuli ya kafiruna a'budu ma ta'budu maimakon la abudu ya ku ka ka ce wannan kafirin wannan bauta ma abin nuke bauta sai ce ina bauta ma abin nuke bautawa wannan ruwa da zaka taka sai da na ali kake nan nan yayi kabba yayi ban yayi magana mara kyau a cikin halin giya ya sha giya tilbin mun karanta anan eh sai da na ali ya bar labarin matsala da samu da Abbas an mushi Abbas a lokacin nan har an wa an arma mai Fatima ana Madina an arma masa sayyidina Ali Fatima radiyallahu anha ai an an yi arme biyo walima ba manzo Allah ya ce alka take walima haka mata kai walima iya ji hankalin sayyidina Ali ce walima babu abun walima dan sayyidina Ali ya taguwa guda biyu da ya samu sai ya dauko ya kira ni abokin shi su je siyo haki siyo ice na makera dan ya zo sai da ya samu kudin walima sayyidina Ali a faruwa cikin sayyidina Bukhari ya ce mun ɗauko na ɗauko da kuma guda biyu na zo mun turkuta muna muna gwada mai lodi mu tayi da abokina mu je mu yi ice na abun na abun makera kurin abbas a kusan a ce akwai wani gida an sha giya a tulub ana cikin ruwa sai ga abbas ya huto ya shi wannan taguwa tawa ya sa takobi ya cire to zan ya yanka ta ya tulla cikin ya mata kace kace abbas ya tulub da giya ali ya ce da na gani sai na kasa ɓoyi kuna kuka na kuka ta ta ce na kuka kuna kasa jimari kuna sai zan harin kuka ali ce kuka ya wara ya asara ta kai asara abin da mallaka ne kenan abin da mallaka ne kudin wuri ma bashi yanzu abin da shi je wajen ma an kashe da umma ali ce na har kuka na kasa hakuri ko na har kuka bayan na kuka na kare na zai ya rasulullah kaga abin da abba sai muni manzo ce ai na yake ce mutahi alete muka zo da ni da anu sarrama muka shiga gidan da ake giya ake ruwan giya muka shiga wurin abbas ya tudu annabi ya ga kan abbas abbas ya ɗauka ya kalmar zan allah ya ɗauka sama sai ce ma abbas da ali ya ce ma annabi da ali ma an tumi la abi da abi ku ya kalli annabi ce ka yi zuwa ya ku ku bayan babana ne bayan suke na babana sai manzo allah ya gano abin ya nisa abbas ya nisa ya tudu ɗan wannan menene ba haramta ba dan addini ba ra'ayi bane ba ba haramta ba annabi babu abin da annabi koma to kaga nan kenan mataki ba haramta giya ba akan wannan ne Allah subhanahu wataala sabkar da ya sabko da aya ta bi kafin wannan la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun Allah ta kanku kusanci kanku kusanci giya kanku kusanci sallah kanku kusanci sallah mana kanku sallah kuna cikin halin maye sai ku yi da su ne da kuma sai sun maye kaga nan ma kenan zaka shan giya misali da sai zuwa azaba kanan ka da su ne amma abin da ka da shan giya an hana shan giya lokacin sallah na yi wani kawai nutsin qur'ani ne an hana shan giya a lokacin sallah kura sai ka yi lokacin zaka yi sallah ka sa abin da ke wani kenan sallah cikin nutsuwa kenan sun misali da sai ka sha ka da su da kayan marici annan ba a cewa ka sha haramu ɗan wa'ancin zamani an ce nan ya karantar da mu yadda musulunci ke mun abu marahil mataki mataki abu ne mutane ya zama jiki aka mataki mataki kafin a zo na ƙarshe yanzu magana dai akwai matsala a ce ka in sha ko sun sabu da umarni ba idan suka san za su sha giyan sallah ka same su cikin su su sha kaga dai kai an rage bannan yanzu tunda ka yanzu da ka sha giya wata azawar da la'asar da magariba da akwai isha an rage lokacin shan yanzu dai kuma kai ƙwaron kayan daga shakara cikin su to yanzu wannan aya ita ce aya matakin ƙarshe daga shi kuma komi aka tsada Allah ce ya aibar lazina amonu ya ku masu imani inna malhamaru wal maisur wal ansabu wal azlam rijisun min amalin shaitan Allah ya keɓance wannan abin guda hudu ya jero ya ce inna malhamaru ya ku masu imani kun ga giya ina malhamar ita giya matsayinta wal maisir da tata an yi wanda tata modi da kudi da kudi ne duk abin da a ce dai an sa an ci wani abu kurin kale kale ce femi ce kwashe ce din jaraba mata kwashe zai kwashe kwai ne a hasa ma hannu akan dala biyar dala goma abin za ka iya ci ka ci goma ka koshi ma na yanzu da zai ka ci goma ya shiga lallai magabatar da hali da komi ko ya meka hannun shi don jarabar shekan ana buga ma wai don ka ci kwaya daya kuma wanda ce kai haram ce ka ci a bali bakwai ishirin maka ci dukkan shi guda sai da maka kare maka ce ma jika Allah shirin ne ma guda goma jika jika guda amma ga mutum waje ya bar kuri ya hoshe an hasa mai hannu duk ya cikin makitin shi dani kenan Allah ya ce dukkan mu kenan giya wace giya nabi ya ce kullu ma khamra khamru fa khamru kullu ma khamra akal duk abin da zai sa zai canza hankali giya ne kun sai za a sha a su a wutar da hankali yace kenan duk abin da yake yace kun ga giya da caca kenan maisar wal ansab da duk abin da yake da alaka da gumki eh duka mai aka ba duka ba duk abin da yake da alaka da bautar wani Allah da gumaka wal azlam da kibau a can da ana ta kibau su a can nau'i ne na abun duba duk abin da za a duba ma gaibu shi su a can da za su zo a uku suke sawa cikin tulu ɗaya a mara ni rabbi ɗaya na hannun rabbi ɗaya kuma ba komi ya sa uku a cikin tulu in za ka yi za ka bulaguro ko za ka yi wani arme ko za ka yi amurka sa uku in ka ɗauko a mara ni rabbi kenan allah ya ce in je in in ka ɗauko na hannun rabbi ba kai ba in ka ɗauko wancan ba komi kenan ya kake maidawa kuma ɗan wani a takaice duba ce an za ta yanzu ya ce ƙura'a ƙura'a ƙura'a ƙura'a suna annabawa ne aka jeru gida goma sha biyu ne ni gidaje gidaje wani adadin gidajen ne an ka dangwada hannunka ya ce dangwada hannunka an ka dangwada ya ka buɗe to annabi ya malami ce maka annabuwar ne to a littayin akwai labarin kowane annabi an annabi ayuba ne ya ce kai za ka yi cuta za ka yi shalayya a annabi yaquba ne ya ce kai za ka yi rashin ɗaya za ka makamci za ka yi wane ne annabi yusuf ne za ka yi kaso za ka yi wane ne annabi haka ake ta fasara abu sai ma fasara da gidan da ka haɗu suna annabi daga ka tabo dan wani abun iya da asar tun lokacin sahabbai an samu wannan abu ana dangana zuwa ga daniyat umar bin khattab hatta kai umar bin khattab idan ya kama mutum da irin wannan littafin sai ya sa an bulalaka ya an bulalaka kama bulala sai umar sake a bulala ka aka wannan rutar na ƙura daga ta ƙura da muke yawo shi a numa malami a yau umar bulala wa ki yana ta abu na na duba ɗan wa kowa da irin nashi a takaice duk abin da za a ce ai ma duba a yanzu wasu da za a kula ke na tasbi sai ka zo gidan malami ya ce rike na kun tasbi ya kula da rike rike rike ɗaya kura an ka rike ɗaya to shi daga inda ke da kasar ya fara Allahu Muhammadu Jibril shaidan iya faɗi iya shaɗa ya ɗanda Allahu Jibrilu Allahu Muhammadu Jibril shaidan to idan gidan da ka zo na gari jan yanzu inda zo kanka in zo kanka Allahu ne ya bukata ta bai da gaggawa in zo Muhammadu ne ta biya amma sha wahala in zo jibril ne haka zai mataki shaidan kuma kankan yau haka ake abu wannan kowa da tashi da sakace dan wani duk abin da za a yi na duba kuna a baka wani labarin gaibu haramu shine kura suna ladewa da istikhara aka maka arwa ta bukhari ka ruwa ta istikhara istikhara ta shari'a kurin zaɓi ne kake ba Allah zaka yi sallah raka'a biyu addu'ar da kake Allah ne kake ba zabi Allah kai ne masanin gaibu ni ban san ba gaibu Allah kai ne masanin gaibu wannan abin da zan yi Allah in alkhairi ne a rayuwata a yanzu ko a gaba Allah dan alkhairi ne ka tabbatar da abin ka sa abin cikin sauki wa kana in wa Allah wannan abin da zan yi in alkhairi in sharri ne a gare ni a yanzu ko a gaba Allah ka bata abin ka huta mu abin da gare na kuma kaddara mu alkhairi din da yake shine ma'ana addu'a in kai wannan kenan ka ba Allah zaɓi ba sallah raka bi kenan da kuma ka sa gaba in ka ga abin yayi kenan ka ka fara zaɓi amma wai ba wani amoriki ka ga dan dan wako ka ga daji ka ga wuya ka kaza amoriki ba wani abajin amoriki shekara ta shari'a babu wani ganin auna ba amoriki balle malami ya ce ma ka je ka zo zan istikhara zan maka labari kai ya ce ba sai ba dan duba ne ko a ce ko makarici ne me zai gani ma ba wani abu da ake gani a istikhara kuma istikhara ta shari'a yanwa wani bai ma istikhara ta shari'a malami ya je kura maka malami ya je kura mutum istikhara yanda ake sallar da addu'a zai kura maka amma ni ban da ma istikhara dan Allah ya nake ba zabi zai wani lamari kun ba Allah zabi ba na wuri malami ma ban da komi ni kaina ban da ganin komi bali an gano maka amma zai arme ka je ka zo ce maka wani mata ka karme ta ya ce maka wani mata ba a zuci cikinta eh babu albarka babu diya na al'asa albarka tunan wa abu ne wanda na muku sai abu ne wanda malamin suke yi na abin sai kun na na al'ada shi ma littafi na musamman littafi da aka yi na duba in ka zo almai ajiba shi an tsara komi da komi an yi alƙalin ma in kaza ne ga yanda yake ga yanda kaza ne kun bi kai da wani malami kun malami daga zuwa gurin kun lokaci ko abin ra'ayi ne me ra'ayi kun ya ce wai abin da ake nema kai da matarka ku zaman tun sunan ku da wasu ne litayi na dukkan harafin qur'ani abata ta tana correspond a wani letter a wani shifir a ce misali ba tana ɗaukar biyu annabi ya ɗaukar ɗaya lam tana ɗaukar talatin ya tana ɗaukar goma haka abu yake dali ya ɗaukar biyar kenan kuma ga sunanka an san sunan Ilyas alif ɗaya lam talatin ya goma alif ɗaya gasin harafin shi sai a gama kurin iliya nan goma ishirin talatin arba'in sai a gama sai a talkire nawa ya kama in suna na ya kama ya kama adadin talatin ne arba'in ne tamanin taban da biyar ne ita mata ta wajen arma ya sunanta sai a ɗauko sunanta sai a gama ita ma sunanta in zai nabi in zai ce in bilkis sai mine ne sai a ɗauko sunan sai a gama shi ma yawan letrikin tana buƙatar shifir kaza ko da shifir sai a sai a gama iya kama ɗari da hamsin ɗari da arba'in a gama da nawa sai a dibizi fardus kur aka dibizi fardus duka duka duka nan burkin dibizi fardus an aka samu mankan aka samu empire empire aka empire shi kenan ya ce babu armaka da ta aka samu mara aka samu mara ya ce eh to wannan ba mataka bace ba tunda an samu mara kuma shi ne wacce ba na ko da samu zani sai ce wannan kuka amince kun kada ta babu armi an kuma aka sa aka samu aka samu fara baba mara a wannan mata kace kun shi ne sabon ra'ayi kuma la abu abin da ke burge ne wallahi wannan abu ina misali manya misali guda manya daya aboki na daya dan goma ne irin wannan misali na aka zo aka yi suka buga suka buga tun muna haraka magana wani musan sunna ma kurin ya ce wannan babu ɗan mata biyu ne ya ce kurin ɗaya babu babu alheri ɗaya ɗaya yake da albarka ya tsaye uban ya ce shi yare ce a shi wacce mana alheri yake so shi abokin na ce shi wacce mana alheri yake so ya ce babu alheri ce wanda take so aka yi aka yi ce wanda take so gwar hikimar Allah ya arme ta nan na kan sanin kwallo kuci ya arme ta wadda aka ce ba alherin wadda aka ce da alherin ba ta musu wata mutu simuwa da arman ta mutu ta wai da ta mutu simuwa ta mutu ta mutu ba ita kuma can da arma haila sai da wasu shekara 30 haila suna tare wanda ba ta diya suna na suna rayuwa daya muna tare tsohuwa ce ta shiga saba zuwa tamanin take ba mu zalun ita ta numa tana ba wani ta tace ma ne tana gaya ma yaron wanda uban shi ne abin wakana tace wane kaga ka tace malamai tace wani malaman wani malaman namu na da tace kaga lokacin da baban ku zai armu babu kuwanci kurin aka je aka diba kurin aka ce babu alheri babu arme babu zuriya babu alheri tsakanin aka ce sai baban kuwa ne ce kai shi wa armana ya yi suka ce a'a babu alheri ce wallahi shi armana kusa ayi bai ya ce ayi to hikimar Allah arman aka zamu ya kasu cika 55 kusa tun kuma wallahi hikimar Allah wannan mata Allah ba su iya maza da mata sha wani abu kuma wallahi a nan garin yanzu an san zuriyarsu Allah ba ka albarka kurin ƙarya a sashen kitab da ƙarya kwata ƙarya ce ya ƙarya ce ya mata ƙarya ce kayan da an kai shi ga sai Allah ba su biyan kun maza da mata kun maza albarka ta duniya Allah ba su har kurin wannan ɗan tsoma kada biya su kurin shirme ne ba su ganin komi kurin ƙarya ce ga wala baji ƙarya ce kurin sana karan mata ka sana karan mata yau kan san da kurin kurin abin da za ka yi istikhara koyawa mutum aiki eh koya ma aiki ka je ka yi almeni za ka yi bulagun za ka yi kurin in kai sallah raka bi kai addu'a istikhara ba ruwan kun ka ba Allah shikenan abinda Allah yi ne kurin ma babu wani ganin kaza ko kama wani ko gada maka kaza daga ce ba ka je ka dawo kaza ko tantsu bune ko kyale shi kau kan maka koma ka je ka dawo zan diba maka kun tantsu bune kan maka kan maka dawo to kenan wannan sune Allah ke ya kuma imani yace innal malqamar wal maisur wal asab wal azlam kun ga giya da caca da gumaka da kibau wuce duba yace wannan duka rijisun min amali shaitan wannan kazamta ce kazamta ce daga cikin aikin shaitan yace fashtanibuhu la'allakum tuflihun ku nisanci wannan abin da aka jero idan kuna son samun rabo duk mai neman rabo gobe kiyama a wajen Allah duk mai neman rabo a wajen Allah to lazim ya nisanci giya ya nisanci modi ya nisanci gumaka ya nisanci duba ko mutum kiba a wancan zamani wannan sharaɗa la ce fashanibu la'allakum tuflihun ku nisanci wannan ababe don ku samu rabo gobe kiyama sai Allah ce inna ma yuridu shaytanu an yuki bainakum al'adawata wal baghda fil khamr wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa an sala fa hal antum muntahun Allah ce kurin inna ma makan sabo Allah ce inna ma yuridu shaytan a ga mun sai ba kun ga kadai ba wata manuwa illa manuwan abinda shaytan ke nihi da ku an yuki a bainakum al'adawata wal bagada shedan iya so ne kurin ya je wa adawa kin juna tsanar juna a tsakaninku kurin so ne ke je kiyayya ko ku so juna fil khamar wal maisir a cikin lamarin giya da tata dan wa yau duk tsakaina da kai na samo kuɗi na in ma kasuwa na yi albashi ne jika jikuna kurin ka zo ka canye a zama ɗaya ya za a so ka Allah ya za a tsane ka iya ma in bije ka dar faɗa shi ke nan abin da ke so a zo ko kuwa mutum je sha giya zai gama bakan magana ya ma hutsara ka ga ya gaba ku ya sa to kenan a shan giya da cata shedan iya so ya kawo adawa da kiyayya tsakaninku kan lamarin giya da cata kuma wasuddakum an zikirillah wa an sala kuma iya so ta hanyar giya da cata iya so ne ya kange ku mana ya hana ku ambatan Allah in wani dan giyar da asirfar ku hadada ya hana ku ambatan Allah dan baka cikin hankalin kuma ita kanta sallar lokaci zai kana cikin su ko ko mutum dan modi ne kan shi ya zai an an biyo shi ana cin shi ya kawo iya so ya maido kaga da wuya ya farje sallah iya da daga an tashi an kare iya so kudin wannan da aka ci shi maido shi wanda ya kora zo ya kora wannan kenan a takaice a lamarin lamarin giyar caca ga abin da ke so ya kange ku daga ya kawo muku kiyayya ya kange ku daga ambatan Allah ya hana ku daga yin sallah fa hal antum muntahun shin kun hanu anan Umar annabi dama in duka wani uku an sarko annabi ya kira Umar ya karanta mai ayat da aka sarko Umar da akwai saura amma wannan kai sarkowa yace intahaina rabb daga yau mun kare shi kenan ya Allah ta isa wannan aya tana sarkowa sahabbai aka bi garin madina mata labari aya ta sarko Allah kan ta wannan aya giya wata atulu wata an dauko a kaf kurin aka tsira kowa hudu taki aka ce tahin ajima sai ga titin madina yana ta warin giya bana na ko ina bana ko ina giya kurin an kare shikenan ai dama Allah ne bi cewa haramci eh ba dan masana kirkiya bane ba a Allah ne bai haramta ba to zai haramta an kare daga shi aka ce giya ta kare a Madina shikenan ta kare gurin titi yake warin kaman a ce kaman gada gada kin giya gurin ko ina giya take take yawo take take an kare da ta tulu ta cin kwaf kuma ta intahayna daga shi mun kare ya Allah daga shi kuma sahabbai suka kawo karshen shan giya wannan ita ce aya ta karshe daga ita lamarin giya aka rihe ta zama to haram mai san rabu gobe kiyama lazim ya bar shan giya in iya san gidan aljanna ka bar muni ka bar duba ka bar dukkan wani gunki ɗan wa ina ga na ya kamata matsaya lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته